الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma da tafsiri a wannan rana ta laraba wanda ta yi daidai ga biyar ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1446 daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar ga watan uku a wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da aihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam a bumbushe bane muna karatu cikin suratul bakara mun karanta aya ta ɗaya a karatu wanda ya gabata wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta biyu. muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya katartar da mu wajen faɗar daidai da kuma aikata daidai bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bala man aslama wajhahu لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah subhanahu wata'ala yace bala ba haka bane man aslama wajhahu lillahi dukkan mutumin da ya meka fuskar shi dan Allah subhanahu wataala wa huwa muhsinun alhali yana mai kyautata ibadar shi ga Allah falahu ajruhu inda rabbih sakamakon ladan shi ya tabbata a wajen Allah subhanahu wataala wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun sannan kuma ba sa yin bakin ciki wannan ayar cikon ayar da ta gabata ce wajen abin da ya shafi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala a aya wanda ta gabata Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani game da abin da ya shafi yahudawa da yanda suka yi da'awa wajen abin da ya shafi ibada da ba wanda zai shiga aljanna sai waɗanda suke yahudawa ne haka kuma kiristoci su ma suka yi da'awar cewa ba wanda zai shiga aljanna face dai wanda ya kasance kirista ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tilka amaliyuhu wancananka abubuwan da suka faɗa gurace-gurace ne nasu maganganu ne nasu wanda babu wani abin da yake gaskata wannan magana da suke yi ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah tabaaraka wa ta'ala ce kace da su ku zo da hujjojinku waɗanda suke nuni akan cewa ba wanda zai shiga aljanna face dai wanda ya kasance ba yahude ko wanda ya kasance kirista inda har kun kasance da gaske kuci saboda dukkan mutumin da ya da'awar wani abu dole ne ba makawa sai ya zo da dalili wanda yake nuni akan ingancin wannan abin da ya da'awa zuwa gare shi inda za a ce za a mushi da'awar kowa kan abin da ya kira zuwa gare shi ba tare da an nemi ya kawo dalili ba to da sai ya zamanto kowa ya faɗi abin da ya ga dama da kowa ya ƙirƙiri abin da yake so ya faɗa kuma ya jingina shi da addini to amma saboda addini na musulunci kamar da abdullahi ibn mubarak yake cewa al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a wato isnadi yana daga cikin addini ba dan isnadi ba da wanda ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama ya tusa cikin addini to amma sai ya zamanto addini da musulunci da baibaye yake da dalilai in ba na alkur'ani in ma na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam dukkan wanda ya da'awar abu ya ce abin da haka yake to abin da ake bukata a wajen shi shi ne kawo dalili dalili shi zai gaskata wannan da'awar da yake doke da ita ko kuma ya karyata to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da su bala ba haka ba wanda bala yu'ta bi hali nafiyin nafi wa nafiyin nafi isbatu wato ana zawa ne da bala saboda korewa abin da aka kore shi kuma korewa abin da aka kore shi tabbatarwa ne wato sun ce ba wanda zai shiga aljanna face dai wanda ya kasance ba yahude ko wanda ya kasance kirista sai Allah ce ba haka bane maganan nan ba da ya dukhulul jannata ghayruhum wanda ba ba yahude ba wanda ba kirista ba ma zai shiga aljanna kuma da awar cewa su za su shiga aljanna bayan sun karyata ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan da'awa ce wanda take ta iska ba ta da wani abin da yake gaskata ta saboda alamar cewa wani ɗan aljanna ne shine a same shi yana mai biyayya ga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sau da kafa abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo da shi a zabanto ya yi riko da shi ya yi kankamo da shi ma'aiki Allah subhanahu wa ta'ala ce man aslama wajhahu lillahi ga wanda zai shiga aljanna dukkan mutumin da ya meka huskar shi dan Allah wato ya zamanto kulliyarsa manufarsa wajen aikin shi na alkhairi yana yi ne dan Allah ya yi da ikhlasi ya zamanto aikinsa da ya yi dan Allah ne ba dan mutane su gani su yaba ba ya yi ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya gani ya gode ya amsa wa huwa muhsinun alhali kuma yana mai kyautata wannan ibadar wa huwa muhsinun wato yana mai kyautata wannan ibadar ta hanyar aikata wannan ibadar akan karantarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zamanto wannan ibadar ba wai gaba gadi ba ya ɗauke ta ya koye ta ne daga makaranta ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dole kafin ya zamanto aiki ya zamanto amsashi ana buƙatar abubuwa guda al-ikhlasu wal mutaba'a yin abu dan Allah shi ne Allah ce man aslama waje lillahi yin abin dan Allah ya zamanto mutum ba dan wani ya yi ba sannan kuma wannan aikin da bawan ya aikata ya zamanto muhsin ne ya yi shi ne mai kyau yana mai kyautata wannan aikin ta hanyar shari'a ta musulunci ita ta karantar da shi ya aikata wannan aikin ba wai shi ya yi gaba gaɗi ba Allah tabaraka wa ta'ala ce falahu ajruhu inda rabbihi sakamakon ladan shi ya tabbata a wajen ubangijinsa wato Allah subhanahu wata'ala ya jingina ladan zuwa gare shi saboda gwaggwaban ladan da shi bawan zai samu saboda Allah tabaraka wata'ala mai girma ne to dukkan abin da aka jingina shi zuwa ga Allah to shi ba zai zama to mai girma saboda idan aka jingina abu zuwa ga mai girma wannan abin shi ma yana zamantowa mai girma falahu ajruhu ladan shi ya tabbata inda rabbihi a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim sannan kuma babu tsoro a gare su cikin abin da suke fuskanta na lahira wala hum yahzanun sannan kuma ba sa yin bakin ciki kan abin da ya kubuce musu na wannan gida na duniya Allah tabaraka wa ta'ala zamu ga cewa farkon ayar ya zo da shi da ifradi amma kuma sai rufe shi da jami'i man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun sai ce kuma falahu ajruhu inda rabbi duka wannan yazo da shi da mufradi sai ce kuma wala khawfun alaihim wala hum yahzanun saboda dama ita man ma'anarta ma'ana ce ta jami'i amma lafazinta lafazi ne na mufradi wato dukkan bayan Allah waɗanda suka aikata aikinsu dan Allah sannan kuma ya zamanto sun yi koyi da shari'a ta musulunci ga karantarwa ta shari'a ta musulunci wajen aikin nasu wannan to suna da kwai sakamako mai gwabi a wajen Allah subhanahu wata'ala a wannan kuma aya ta cikin suratu alkafi aya ta ƙarshe da Allah ta'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wato dukkan wanda ya kasance yana fatan haduwa da Allah yana kaunar haduwa da Allah haduwar shi da mahaliccinsa ta zaman to mai kyau ce to yayi aiki na gari wanda aiki na gari shine aikin da ya zamanto ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da shi aiki ne wanda ya samu wato stamfi daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba aiki bane wanda ya shigo da shi cikin addini na musulunci sannan kuma Allah ya ce wala yushriku bi ibadati rabbih ahada kada ya hada komai da bautar Allah subhanahu wataala wanda wannan nakira ce fi siyaqin nafi annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum wanda kiratu fi siyaqin nafi tu'dil umum aw siyaqin nahyi kamar yadda Sheikh Abdulrahman Ibn Nasir As-Sa'idi Allah ta'ala ya jikansa da rahama ya faɗa cikin littafinsa manzuma a ta alƙawa'idul fiqhiyya sannan kuma ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim hadithin Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi ma'aiki alayhi salatu wassalam yace innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ingancin ayyuka ana lissafi ne da su lokacin da aka yi su da niyoyi don aikin da ya zamanto ba niyya a cikinsa to zai zamanto aiki ne wanda yake gairu makabul sannan kuma aikin da aka yi shi da niyya ta dan Allah aka yi da ikhlasi shine yake zamantowa amsashe ba aikin da ya zamanto an yi shi ba ba dan Allah ba wato wannan hadisin ya tabbatar mana da cewa aiki duk yanda ya kai a nagarta baya zamantowa amsashe sai an yi shi don mai ba da lada sai an yi shi don Allah sannan kuma duk yadda bawa ya yi ikhlasi wajen aikata aiki to kafin wannan aikin ya zamanto amsashe dole sai ya zamanto ya gangaro daga koyarwa ta ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda wannan kuma hadisin na na Aisha ya karantar da mu haka cikin Bukhari da Muslim wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man amila amalan laysa fihi amruna fa huwa radd hadithin da yana cikin sahih bukhari da muslim mana hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd madala ce dukkan wanda ya kirkiri wani abu ya cusa shi cikin wannan addinin namu abin da babu shi a ciki ya mai tutse to za a mayar mai da kayan shi wanda wanda yake nuni akan cewa aiki duk yanda bawa yayin shi da da niyya mai kyau to sai zamanto kuma ya kuskure wajen yin ba shi da majinkina a addini na musulunci ba shi da madogara a cikin alkur'ani ko a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam to na aikin ba zai zamanto a musashe ba saboda niyya kyakkyawa ba ta kubutar da aiki sai ya zamanto aikin an yi shi akan karantarwa ta ma'aiki Allah ta'ala ce wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu su waɗannan mutane waɗanda suka zamanto sun yi aikinsu don Allah sannan kuma sun yi mutaba'a ga ma'aiki alayhi salatu wassalam babu tsoro a kansu game da abin da za su fuskanta a lahira sannan kuma ba sa damuwa kan abin da ya kubuce musu na wannan gida na duniya a sheikh abdulrahman ibn nasir asidi rahmatullahi alayhi a cikin tafsir ɗinsa taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan yake cewa wa yufahamu minha anna man laysa kadhalika fa huwa min ahli an-nar al-haliki wato za a fahimta daga karkashin wannan ayar cewa dukkan wanda ya zamanto baya daga cikin waɗanda suka cika waɗannan sharuɗan guda biyu baya daga cikin wanda suka yi aiki dan Allah baya daga cikin waɗanda suka yi koyi da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wane yana daga cikin ma'abuta wata waɗanda suke hallakaku Allah tabaraka wata'ala ya kare mu yace fala najata illa li ahli al-ikhlasi lil ma'bud wal mutaba'ati lir rasuli sallallahu alaihi wasallam ce ba wata tsira a gobe kiyama face dai ga waɗanda a wannan gida na duniya suka yi aikin su dan Allah sannan kuma suka yi biyayya ga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam نعم
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء
نعم وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qalatil yahudu yahudawa suka ce laysatin nasara ala shay'in kiristoti basu zamanto ba akan komai wanda yake abin lissafawa da shi wa qalatin nasara su ma kiristoti suka ce laysatil yahudu ala shay'in yahudawa basu kasance ba a bakin komai wanda yake abin lissafawa da shi wahum ya tuluna kitaba alhali su duka guda biyun nan suna karanta littafin da aka saukar musu Allah ta'ala ce kamar yadda waɗannan miyagun mutane suka faɗi wannan magana to kazalika qala alladina la ya'lamuna kamar haka ne ma waɗanda ba su yi sani ba suka faɗa mithla qawlihim kwatamkacin wannan maganar tasu fallahu yahkumu bainahum Allah tabaraka wa ta'ala shine yake yin hukunci tsakankaninsu yawmul qiyamati ranar tashin alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna sassabawa a cikin shi na lamarin addini wannan ayar ita ma zamu ga cewa dai har yanzu Allah subhanahu wataala yana hakaito mana kissa ta Yahudu da Nasara yanda a tsakankanin su ma suna cin kansu ba Yahude bai yarda da Kirista ba kamar yanda Kirista shi ba bai yarda da ba Yahude ba su a karan kansu suna cin kansu to lokacin da suka haɗu kuma da musulmi sai su zama tutsun tsaya maɗaurin kiɗa Allah ta'ala ce waƙalacin yahudu laisatin nasara alashe wannan ayar kamar yadda al'imam ibn atiyya abu muhammad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa na tafsiri al-muharrar wajiz ya ce lokacin da wannan aya ta sauko yahudawa na madina nasara na najiran sun zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna zaune a wajen ma'aiki ga yahuda na madina sai garrama ta rincaɓe tsakankaninsu garrama ta rikice sai zamanto su kiristoci suna zagin yahudawa su ma yahudawa suna zagin kiristoci a nan yahudawa sai suka ce lesatul nasara alashe'in suka ce kiristoci ba a bakin komai suke ba saboda su sun rena annabi isa alaihi salatu wassalam yahudawa suka ce annabi isa ba annabi ba ne na allah sannan kuma suka kafirce da lejila suka ce su yadda da lejila littafi ne wanda yake sabkyakke daga mahalicci ba su yadda da littafin injila ba su yadda da annabi isa alaihi salatu wassalam ba da jin haka da kiristoci suka yi su ma sai hankalinsu ya tashi su ma sai suka ce to aila ya satin yahudu ala shay'in suka ce yahudawa ba su zamanto a bakin komai ba saboda su ma ba su yarda da annabi musa alaihi salatu wassalamu annabi ne na allah ba sannan kuma ba su yarda da littafin a taura littafi ne wanda allah ta'ala ya saukar da shi allah ce wahum ya tuluna da kitaba alhali su kuma dukkaninsu guda biyu da su yahudun da su kiristocin suna karanta littafin da aka saukar musu za mu ga cewa idan ya zamanto mutum ya maka magana wanda take ta rashin da'a ta rashin kirki a haƙƙinka ya cutar da kai to kai abin da ya kamata shine ka mai adalci wajen magana lokacin da yahudu suka karyata da annabi musa a annabi isa alaihi salatu wassalam suka ce bu yarda da shi annabi ne na allah ba tare da cewa kuma akwai labarin shi a cikin littafin sana'ar taura bai kamata a ce kiristoci su kuma sun ce bu yarda da annabi Musa alaihi salatu wassalam ba ya kamata ce su ce bu su yadda da littafin at-taura ba tare da cewa kuma littafin at-taura labarinsa ya tabbata cikin littafin injilar tasu sai zamanto da suka musu rashin kirki sai suka sakaita musu ma da rashin kirki sun zage annabinsu su ma sun zage annabinsu sun kafirce wa littafinsu su ma sun kafirce wa littafinsu yanda ya kamata idan mutum ya maka rashin kirki a haƙƙinka ya kirkiri maganar da ba haka ba ya faɗa maka kai idan ka tashi kada ka faɗi maganar da ba haka ba ka jingina mishi ka faɗi abin da ka sani nashi na kasawa amma saboda ya maka kyage ya faɗa maka ya faɗi maganar da ba haka ba ce a tattare da kai wannan ka kyale shi ismuhu zai zama to barun alaihi laifinsa zai koma a kan shi haka nan idan ya zama to mutum ya yi maka kyage ya gaya maka maganar da bata dace ba ya liƙa maka maganar da ba ta haka ba to kai inda dama ma faɗi maganar da ka sani ta alheri a tattare da shi sai ya zama to Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka ka lokacin da suka kafirce wa dukkaninsu da kirista da yahudawa lokacin da kowanne daga cikinsu ya karyatar da soban shi kuma ya kafirce wa annabin soban shi yahudu suka ce ba su yarda da annabi isa ba tare da cewa kuma annabi isa akwai labarin dawowar shi a cikin littafin a taura kenan wannan yana nuna kan cewa sun karyata littafin nasu da a taura haka su ma kiristoci suka ce ba su yarda da annabi musa alaihi salatu wasalam ba don duk wanda ya zamanto ba kirista ba suka ce ba musulmi ba ne ba mutumin kirki ba ne allah ya ce wahum ya tulu da kitab alhali kuma su dukan suna karanta littafi a kamar yadda yake cikin al-muharrar wajiz al-imam ibn atiyya wato ya ce wannan yana nuni akan cewa allah ta'ala yana jan hankalin wannan al'umma ta ma'aike alaihi salatu wassalam al-ƙur'ani da suke karantawa su zamanto suna aiki da shi idan ya zama kana karanta abu kana ganin cewa wannan gaskiya ce kana takewa laifinka ya fi girma sama da laifin mutumin da zai zama to shi bai karanta littafin ba ya take gaskiya din idan ya zama ka san gaskiya ka take ta ka fi samun azaba mai girma sama da wanda bai san gaskiya idan ya take ta ba to su waɗannan suna karanta littafin na ataura suna karanta littafin na linjila amma kuma duk da haka mun zaman to masu tsayawa wajen dokoki na littafin nasu wanda mun karanta a baya hadisin abdullahi ɗan abbas wanda hur ibn qais ɗaya ne daga cikin annafarun ladina yudinihim umar yana ɗaya daga cikin jama'ar da umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake kusanto su wajen shi yana ɗaya daga cikin ministoci na umar ɗan khattab saboda ya kasance ɗaya daga cikin alƙurra lokacin da wayaina ibn hisin ɗaya daga cikin 'yan kawai 'yan karkara ya zo wajen wajen shi ya ce ya kai ɗan ɗan uwana kana da kwai alfarma a wajen shugaba na muminai umar ɗan khattab ina neman alfarma ka nema mun in shiga wajen shi ya je nema mai ya shiga wajen shi shikenan bayan sun zauna huyaina ya tashi ta maganganu na rashin ladabi ga umar ɗan khattab ya ce hiya ya bin al-khattab fa wallahi ma tu'dina al-jazal wala tahkum fina bil adl umar ɗan khattab ya yi himmar zai ladabtar da shi to hurrubu na ɗais sai ya tunatar da shi wata aya cikin ayoyi na alkur'ani ya ce ya amir al-mu'minin inna allaha ta'ala ya ƙulu li nabihi sallallahu alaihi wasallam khudh al-afwa wa amru bil urfi wa a'rid anil jahilin wa inna hadha min al-jahilin ce Allah ta'ala ya faɗa ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam khudh al-afwa ka rike hali na rangwame wa amuru bil urfi kai umarni da kyakkyawan aiki wa a'ridu anil jahili ka kauda kai daga wautar masu wauta ka kauda kai daga jahilcin jahilai yace to ya amiral mu'minin wa inna hadha min al jahilina wannan wanda ya magana din yana ɗaya daga cikin jahilai jahili ne dan haka daga kafa Abdullahi dan Abbas yace fa wallahi ma jawazaha umar hina talaha alayhi Umar dan Khattab bai ketare wannan ayar ba ya zartar da hukunci akan Uyayna ibn Hisn lokacin da Hurr ya karanta mishi wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala ya kasance mai yawan taka birki ne a wajen littafin Allah madaukakin sarki fa haka ya kamata bawan Allah musulmi mai karanta littafin Allah alqur'ani lokacin da aka mai abu aka karanta mai aya wanda take lallashi take nuni akan cewa ya dauki hakuri to ya zama to ya taka birki ya tsaya ya bi wannan umarni na wannan ayar kada ya zamanto ya ya rikice ya ce shi ba zai bi wannan ayar ba yin haƙuri da kuma kiyayewa dokar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai kawo maka alkhairi da nasara cikin tafiyarka ma'aiki alayhi salatu wassalam kamar yadda yana cikin sulhu bukhari da muslim hadith na aisha radiyallahu anha wata rana yana zaune yahuda sai suka zo suka ce mai assamu alaik suka ce mutuwa ta tabbata a kanka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da su wa alaiku ce ta koma kanku na na aisha radiyallahu anha tana zaune a kusan ma'aiki lokacin da yahudawa suka yi wa ma'aiki wannan muhimmiyar addu'a suka ce assamu alaika sai na na aisha ta ce wa alaikum assamu wazzamu alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum tace mutuwa ta tabbata a kanku haka zargin Allah ya tabbata a kanku haka Allah ta'ala ya la'ance ku ya fushi da ku sai ma yake alaihi salatu wassalam ya ce mata ya aisha abu a sannu ta ce ya rasulallah baka ji abin da suka faɗa ba sun yi mugunyar addu'a a kanka wata Allah ya, ya amshi ranka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa na aisha alaiki bin rifqi fa inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil fil amri kullihi wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu wannan yana cikin sahih muslim manzo Allah ya ce aisha ki ba a sannu Allah tabaraka wa ta'ala mai tausasawa ne kuma yana son tausasawa a cikin al'amurra baki daya Allah ta'ala yana bayarwa akan tausasawa irin abin da baya bayarwa akan tsanantawa yana bayarwa akan tausasawa irin abin da baya bayarwa akan abin da yake wani tausasawa sai ta ce ya rasulullahi baka ji rashin kunyar da suka yi maka bai ce naji biki ji duka amsar da na ba su ba awalam tasma'i ma qultu lahum biki ji yanda nace musu ba radartu alaihim fa yustajabu li fihim wa la yustajabu lahum alayya na amsa musu na ce musu wa alaikum lokacin da nace musu wa alaikum fa yustajabu li fihim da amsa mini cikin su addu'ar da na musu mugunya Allah ta'ala zai amsa amma wa la yustajabu lahum fiyya su ba za a amsa musu ba a tattare da ni Allah ta'ala ba zai ba su nasara a kaina ba da haka wannan addu'ar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi ita wa alaikum sai zamanto ta ɗauke dukkan abin da na na aisha radiyallahu anha ta faɗa na wa alaikum assalamu wa alaikum assamu wa la'anakum allahu wa zamu wa ghadiba alaikum wanda wannan idan musulmi yayi maka cin fuska to kai karka mai cin fuska saboda alqur'ani bai maka wannan umarni ba idan mutun ya hana ka kai idan kana dauki ka bashi idan mutum ya yanke maka kai idan kana da dama yi kokari ka sadar mai idan mutum ya zamanto yana maka ka tobara kai idan da dama ka dauki hakuri haka ma yake alaihi salatu wassalam wani mutum kamar da yake cikin sayyid muslim yanzu ya ga wa ma'aike ce ya rasulullahi inna li qarabatan asiluhum wa yaqda'uni wa uhsinu ilayhim wa yusibuna ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملّة ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك ya rasulullahi ina da kai abokanan zumunta yanda suke yi mini ba haka nake yi musu ba yace asluhu mu yaqda'uni ni ina sadar musu da zumunta lokaci zuwa lokaci ina tafiya wajen su amma su kuma suna yanke min zumunta sannan kuma wa usinu ilaihim wa yusiuna ilayya ni ina kyautatawa zuwa gare su a kullum abin da ya kama na isani zuwa gare su ina yi musu bangaren addu'a ta alkhairi ina yi musu bangaren abin da ya shafi isani na ajihu ina musu bangaren abin da ya shafi isani na ɗaukan kafa zuwa gare su ina tafiya amma su kuma muna namun suke maganganun su game da ni ba masu kyau bane ayyukan su game da ni ba masu kyau bane sannan kuma wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya suna ta yi mun wauta za su yi mun katobara amma ni kuma ina ta haƙuri ina kyale su mazo sallallahu alaihi wasallama ya ce da in kunta kama kulta lalle idan har ka kasance kamar yadda ka faɗa na waɗannan halayen guda uku da kake kai da su kuma suke kai faka an nama tusifuhum alballa azala sallama ce kamar kana ciyar da su ne toka wanda take mai zafi wato kamar kana ciyar da su ne toka mai zafi ta hanyar kullum suna cikin laifi kullum suna cikin kunci wadala ce wala ya zalu ma'aka min Allah zahirun alaihim ma dumta ala zalik wato mai taimako da agaji daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba zai gushe ba a tattare da kai akan su waɗannan mutane matukar kana kan wannan halayyar taka ta kyautatawa zuwa gare su da kuma ɗaukan haƙuri da kuma sadar musu da zumunta wato ma'aiki alayhi salatu wassalamu sai ya bayyana miji cewa abin da yake din kada ya daina yi kada ya kasa a gwiwa ya ci gaba da yi da haka idan mutum kana sadar mai da zumunta shi baya maka kada ka yi kasa a gwiwa ka ce to tunda dai ba wani abu yake baka ba kai ka fasa sadar mishi kana gaiga kana faɗin maganganu na alkhairi a tattare da shi shi kuma yana faɗin maganganu na sharri a tattare da kai kalka ce kai ba ka fasa faɗin na alkhairi din ka dinga faɗin na sharri ka ci gaba da faɗa a kullum za ka zamanto kai ne sama da shi zai zamanto ƙasa da kai Allah ta'ala ce ka zalika wato irin yadda waɗannan yahudu da kiristoci suka zamanto suna cin kansu kowa ya faɗi magana wanda take mai muni da soban shi Allah ya ce to kamar haka ne allazina la ya'lamuna waɗanda ba su da masaniya waɗanda ba su da sani a jumhuru na mufassirin kamar yadda ibnu atiyya ya faɗa cikin littafinsa al-muharrar wajiz ce wato su ne kuffarul arab alladina la kitaba lahum kafirai na larabawa wanda ba su da littafi su ne alladina la ya'lamuna kenan wanda ba wani littafi da ya sauka wanda suka karanta hal ya zamanto suna da ilimi akai to kamar haka ne su ma suka faɗa mithla qawlihim kwatamkacin fadarsu amma abba ibnu abi rabah ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbas ce wato umamun kana ta ƙablar yahudi wa nasara wato waɗannan alladina la al'amuna su ne al'ummun da suka kasance kafin yahudu da kuma kirista su ne waɗanda ya zamanto sun faɗi irin waɗannan maganganu kwatamkacin yadda yahudu da nasara ɗin nan suka faɗa to kuma haka dama abin da ya shafi shirka take idan ya zamanto mutum mushiriki ne suka haɗu da soban shi sai ya zama to sun manne da juna irin yadda musulmi idan suka haɗu da soban shi suke manne da juna to haka mushriki shi ba maganganunsu suke zamantowa mushrikai maganganun suke zamantowa iri ɗaya za a ga mushriki na yanki kaza adawarsa da musulunci da mushriki na yanki kaza adawarsa da musulunci don kusan san makalkal iri ɗaya ce da kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin nan na Aisha radiyallahu anha kamar da yake cikin sahih Bukhari da kuma hadisin Abu Huraira wanda shi kuma yana cikin sahih Muslim ma'aiki alayhi salatu wassalam yace al arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa minha atalafa wama tanakara minha ikhtalafa wato sallallahu alaihi wasallama yace rawuka na bayin Allah randanoni ne waɗanda suke ababan tattarawa a guri ɗaya dukkan wanda tasu ta zo ɗaya daga cikin waɗannan randanoni sai ya zamanto sun haɗe sun haɗe kai wajen in ya zamanto ra'ayin wancan musulunci ra'ayin wancan musulunci ra'ayin wancan musulunci kuma dukkanin suna zuwa makaranta sai ya gani ra'ayinsu guda ɗaya ne in suka zauna yaya za a yi mu kawo musulunci ci gaba yaya za a yi mu yi kaza wanda zai zamanto musulunci ya moru da mu sannan kuma musulmai sun moru da mu wannan shine ra'ayinsu idan ya zamanto mutane mushrikai ne da maguzawa da masu bautar wani Allah ra'ayinsu kan abin da ya shafi musulunci kuma ra'ayi iri ɗaya ne kowanne daga cikinsu ba wanda yake fatan nasara da ci gaba na addini na musulunci sai ya zamanto wajen adawarsu ga musulunci adawa ce ta kowanne in suka zauna yaya za a yi a gama da musulunci ba wanda zai kawo shawarar yaya za a yi musulunci ya ci gaba saboda sun zamanto iri ɗaya ne wajen al'arwa haɗinsu madala ce wa mata na kara mina ikhtarafa dukkan wanda tasu bata zo ɗaya ba cikin waɗannan arwa haɗin sai ya zamanto sun sha bambam wajen ra'ayi sai ya zamanto ga wannan makwabci ne kirista wancan makwabci ne musulmi wancan makwabci ne mai bautar wani allah ba ma guje wancan mushriki ne za mu ga cewa idan suka haɗu a fada ɗaya bayan da za a yi tasu ta zo ɗaya shi wannan musulmi makasudin shi shine za a yi musuluncin shi ya zamanto saboda kowane addini shi ma wancan kirista wanda a weekend yake zuwa yake zuwa coci shi ma ya za a yi addininsa ya zamanto shine na ɗaya wancan shi ma wanda yake bautar rana fama shi shine ya za a yi zamanto addininsa shine sama da kowane addini to sai ya zamanto ɗaya tasu ba za ta zo ɗaya ba saboda dukkaninsu kowane ra'ayi shi daban Allah tabaraka wa ta'ala ce to kamar haka ne waɗanda suke ba su yi sani ba na mushrikai na larabawa ko kuma al'ummun da suke kafin yahudu da nasara kamar haka ne suka faɗi kwatamkacin abin nan da yahudu da nasara suka faɗa a waɗansu daga cikin malamai suka ce wato ana akwai tittisa magana wato waɗanda ba su da masaniya cikin yahudu da nasara irin yadda masu sani cikin yahudu da nasara haka suka faɗa su sai ya zamanto alladina la ya'lamuna minhum waɗanda ba su da masaniya daga cikinsu irin maganar malamansu haka suka faɗa saboda dukkaninsu aƙidarsu ɗaya ce sai ya zamanto da jahilan da malaman kowanne babban makasudin shi shine shi shine na Allah wanda ba shi ba ba na Allah ba Allah ta'ala ce fallahu yahkumu bainahum Allah subhanahu wa ta'ala shine yake yin hukunci a tsakankaninsu yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sassabawa a cikin sa na lamarin addini wato nan duk yanda hamayya ta kai anan duk yanda husuma ta kai anan aje wajen wane ya raba garrama aje wajen wane ya raba garrama aje wajen wane ya raba garrama iya shari'a wanda take ba tasawa ita ce shari'ar da za a yi ta ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai bambance tsakankanin bera da jaba a nan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai bambance tsakankanin kwaya da tsakuwa a nan ne za a gane tsakankanin ɗan dima da ɗan kabewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tace waɗanda suke nagari cikin bayinsa saboda ya shigar da su aljanna sannan kuma ya ware waɗanda suke jabbi waɗanda suke arnawa ne su kuma ya babbaka su da wuta kamar yadda ayoyi na alkur'ani suka tabbatar da haka wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wato ranar tashin alkiyama a wannan rana ce mai gaskiya to komin karancin gaskiya shi Allah tabaraka wa ta'ala ba zai danne mai wannan gaskiyar tashi ba a wannan ranar ce mai zalunci komin taron jama'arsa Allah tabaraka wata'ala ba zai bashi nasara ba akan mai gaskiya kamar yadda a nan duniya Allah ta'ala ya haramta zalunci a tsakankaninmu to a gobe kiyama a rannan ne adalci na Allah subhanahu wata'ala zai tabbata duk wani wanda aka ci zalun shi a nan an mai shari'ar da bata dace ba saboda karamcin abin hannunsa an mai shari'ar da bata dace ba saboda shi ba a san shi ba an mai shari'ar da bata dace ba saboda kaza to a gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala sauwa na jami'an zai daidaita tsakankanin mu gabaki da ga mawadaci ga mai karamin kari ga sarki ga talakawa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi hukunci hukuncin da idan aka yi shi daga wannan lokaci ba wata kotu kuma da zaka daga kara saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine ahkamul hakimi a fama yi kan zibuka ba'adu bidin alaisallahu a me yake ca bi ahkam da hakimi Allah tabaraka wa ta'ala shine alƙalin alƙalai shine gwani na masu hukunci ba wani mai hukunci wanda hukuncinsa ya kai kyawo wajen hukunci na Allah kuma gashi wa anta khairul fatihin na'am
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها na'am أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين na'am لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mana azlamu ba wani mafi zalunci mimman mana a masajidallahi ga mutumin da ya hana masallatai na Allah tabaraka wa ta'ala an yi zikara fiye hasmuhu a ambaci suna Allah tabaraka wa ta'ala a cikin waɗannan masallatai ɗin wasu afi kharabiha ya yi ta ƙoƙari wajen rugujewa masallatai na Allah ula'ika wancananka waɗanda ya zamanto haka ne halayensu ma kana lahum baya dacewa a gare su an yi rukuluha su shiga cikin masallatai na Allah illa kha'ifina face dai suna masu tsoro lahum fid dunya khizyun Allah tabaraka wa ta'ala yace kumyata ta tabbata a gare su a wannan gida na duniya wa lahum fil akhirati azabun azim azaba mai girma ta tabbata a gare su a lahira a nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai yi mana bayani game da abin da ya shafi waɗanda suka zamanto masu datsewa hanya masu hana bayin Allah zuwa ga masallatai na Allah zuwa ga yin ibada a cikin masallatai na Allah Allah ta'ala ce ba wani mafi zalunci cikin bayin Allah sama da wanda ya hana bayin Allah su tafi masallatai na Allah su ambaci sunan Allah a cikin masallatai na Allah dukkan wanda ya zamanto fitinar shi ta kai har ma an kulle masallatai ta dalilinsa amma saboda yanayi na bam da ake tayarwa ko yanayi na waɗansu matsaloli sai zamanto bayan Allah an sa musu katangar ƙarfe tsakankaninsu da masallatai ɗakuna na Allah wanda su ne ashraful biqaya ala wajhil ard wato guraren da suka fi kowane guri daraja a doron duniya to Allah ta'ala ce ba mafi zalunci sama da bawan da ya zamanto ya hana bayin Allah su tafi masallatai na Allah wasu afi kharabiha kuma ya yi ta ƙoƙari ya yi ta fafutuka dare da rana cikin rugujewa masallatai na Allah wajen abin da ya shafi alkharab na masallatai na Allah subhanahu wa ta'ala ba sai mutum ya ɗauki diga da fartanya ya zo yana ta kashe ba lokacin da ya zamanto mutum ya hana imaratu baitin lahi ya hana raya masallacin ɗakin Allah ya hana a raya ɗakin Allah ta hanyar karantarwa da ibada ya kulle su to wannan ya rushe su kenan saboda abin da ake makasudin da aka gina masallatai saboda su an hana wannan makasudi attajammur wanda bayan Allah musulmai suke yi su zo su a kowace rana za su haɗu ‘yan unguwa za su haɗu sau biyar a cikin masallaci a wannan lokacin ne za a samu atta'aruf za ka gane wancan makwabcina ne wannan makwabcina ne wane ina ne gidan shi wane ina ne gidan shi a wannan lokacin ne za a gane wanda yake cikin damuwa zai yi bayani a taya shi jaji wanda abin alheri ya same shi zai yi bayani a taya shi murna to sai ya zama to an kulle waɗannan masallatai ɗin ba a haɗuwa ko so ɗaya a cikin yini ballantana kowa ya ji kukan ɗan uwansa ba a haɗuwa ballantana kowa ya yi musafa da ɗan uwansa ba a haɗuwa ballantana kowa ya san ɗan uwansa saboda wani lokacin za mu ga cewa akwai sallolin da iya waɗannan sallolin ne waɗansu ‘yan unguwa suke idan ka ɗauki asuba da isha'i yawanci za a ga waɗansu daga cikin ‘yan unguwa idan suka yi asuba a cikin unguwarsu a zuhur la'asar magarba duk ba a nan suke yi ba idan suka tafi ofis ko suka tafi shagonsu ko suka tafi masana'antarsu ba sa dawowa sai bayan magarba za su yi isha'i ne to a irin wannan yanayi in ya zamanto mutum ba a haɗewa da shi a masallaci sai ka shekara guda baka gane ba wannan makwabcin ka baka san mai gidan nan amma in ya zamanto za ku haɗe da shi a sallar asuba zai haɗe da kai a sallar asuba a wani guri in ya ganka zai gane cewa wancan makwabci na ne saboda muna sallar asuba da shi a masallaci da tsakanin gidana da nashi ba nisa ko da baka san gidan shi ba dai za ka tabbatar da cewa wannan dai kusa yake da unguwarka kusa yake da gidanka saboda kuna sallah a masallaci daya amma in ya zama an rufe wannan masallatai din ba a wannan ya za a yi gane junan wannan ya tafi ofis da safe ba mazaunin gida bane wancan ya tafi makaranta da safe ba mazaunin gida bane wancan ya tafi gonar shi da safe ba mazaunin gida bane kuma ya yi sallar asuba a gida kaga sai a ɗauki lokaci mai tsawo ni bin san makwabci na ba shi bai san da ba saboda fitar shi da fitata ba a lokaci ɗaya muke ba la'alla lokacin da zai fita bayan an yi sallar asuba kai tsaye zai fita ni kuma sai na kai karfe takwas ina gida ban fito ba shi zai fita lokacin da na fito shi kuma baya nan haka lokacin da zai dawo gida da yamma ni ko ban dawo ba ya shiga gida ni kuma na dawo na shiga gida sai ya zama to ba sananne ne a tsakankanin sai kuma al'amari na biyu bangaren abin da ya shafi imaratu baitillahi ta hanyar karantar da bayan Allah addini na musulunci saboda idan aka gina masallatai sai zamanto kuma masu ibadar a cikin masallacin su ba a gina su ba a har yanzu akwai matsala gina masallaci a ƙawata shi a sa banti a yi kaza a yi kaza a yi kaza yana da mahimmanci amma ba shi ba ne mafi mahimmanci abin da yake mafi mahimmanci shine a gina masu bautar allah a cikin masallaci din a karantar da su yadda ake bautar allah din to shikenan sai zamanto kuma an hana karantar da addini na musulunci a cikin masallaci din gashi na an baku damar za ku shigo masallaci din ku yi ibada amma minti goma aka baku ana gama ibada idan aka fita aka rufe masallaci ba wani lokaci wanda aka ware na karantar da bayan Allah a cikin wannan masallaci to sai zamanto imaratu a baitin lahi sai zamanto imaratu baitin lahi a ta bangaren abin da ya shafi ta'alimun nasi addina na an samu takaitawa an samu usuli wannan shi ma yana daga cikin eh, rushewa masallaci rushewa ɗakuna na Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya kamata a ce mu kwana akan ulai kama kana lahum an yadkhulu illa ka khaifin duba da cewa akwai tambayoyi da ya kamata a ce mun amsa na minti goma ko minti sha biyu da sauransu na'am abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya sami tarayya a cikin lada abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya sanar da mu kusakuran mu saboda a karatuttuka na gaba mu yi istidrajin su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am na'am tambaya ake da kwanci aka yi da kai mm to kun hada wani aka aka mm yanzu cikin kudin nan akwai zakka in akwai zakka da ya kwanci
a tambaya ta ɗan uwa shine an buɗa makaranta ce makarantar nan an yi ta a matsayin sharika sharika shine society wancan ya ba da wani abu wancan ya ba da wani abu wancan ya ba da wani abu sai ya zamanto an buɗe ta a haka nan to kudin da za a samu a cikinta akwai zakka ko babu idan ya zamanto an samu kudi a cikinta akwai zakka a lissafin da za a yi shi ne idan ya zama rabon kowane ɗaya daga cikinsu waɗannan wanda suka haɗa gwiwa wajen buɗewa makaranta ɗin nan idan aka ware wa kowa rabon shi ya kai lissafi kuma ya cika shekara guda to sai ya zama to an fitar mai da zakka a baya zuwa kaddara mu uku muka buɗe makaranta sai ya zama to abinda muka samu cikinta miliyan biyar ne miliyan biyar idan aka ce kowa a bashi rabon shi inda ya zama to daidai da daidai da lokacin da kuka buɗe makaranta ɗin abin da muka kashe ni na bada miliyan uku kai ka bada miliyan uku shi ma bada miliyan uku miliyan tara muka kashe to sai zama mun samu miliyan biyar to miliyan biyar idan aka ciccira ta gida uku babu zakka ciki saboda miliyan ɗaya da rabi ba ta kai a fitar mata da zakka ba sai dukiya ta kai kusan miliyan uku da yan wani abu a yanzu take kaiwa a fitar mata da zakka saboda sai dukiya ta kai dinari ashirin dinari ashirin shine ya kai garam tamanin da biyar garam tamanin da biyar garam ɗaya ya kai wajen jaka talatin da wani abu yanzu ba zan haddade ba amma dai yana tashi yana sauka ne to za a lissafa talatin da wani abu sau tamanin da biyar nawa ta kama idan rabon kowanne ya kai wannan to kuma shekara ta kewayo a kai shi za a fitar mai da zakka ne amma in dai rabon kowanne bai kai nisabi ba babu zakka a ciki na'am Allah sa mu gani na'am ya mutum ala tambaya ce ake dangance da azumin mace Mm.
yadda ta tana yi sai ta ɗauki azumi ta ɗauki magani kan rage haihuwa Mm.
sai ya sai mu mutu rikici Mm.
kamar rikicin al'ada Mm.
ba kuma sannan ba kawai da ta saba yin shi wani rikici Mm.
to ya ne dangance da azumi
a game da abin da ya shafi mace wanda ta yi amfani da magani ma- magani na wanda na sa tazara tsakankanin aihuwa da aihuwa wanda ake amfani da shi ko magani wanda yake tsaye da jini na al'ada ko magani na wani abu ɗaya daga cikin maganinnika da mata suke yin amfani da shi ba saboda kumbura jiki da sauransu to wani lokaci yana zauwa da matsala idan ya zo da matsala mace ta saba yin jini na al'ada a kowane wata kwana biyar yanzu ta sha magani wanda yake na ragewa aihuwa sai ya zama ta dalilin wannan al'ada ta ta rikici ko lokacin fi bidayati shahar a farkon wata jini na al'ada zai zo mata ko lokacin ba zai zo ba a farkon wata zai ɗauki lokaci kafin ya zo kuma lokaci ya yi kwana uku wani lokacin kwana biyar wani lokacin kwana bakwai ya zama to al'ada ta ta rikici to wannan mata kashi biyu ne irin wannan yanayi akwai wanda take alima ce mumayyiza za ta iya bambancewa tsakankanin jini na al'ada da kuma jini na cuta idan ya zamanto za ta iya ganewa tsakankaninsu za ta iya ganewa cewa ga yadda kalan jini na al'ada yake jini ne wanda yana da wari yana da ɗoyi kuma baki-baki ne jini na cuta shi kuma wanda ba jini na al'ada bane yana zauwa gaune ja ne yake zauwa da sauransu to in sai ta yi aiki da abin da ta sani lokacin da ta ga jini ya canza mata to sai ta yi hukunci da yadda ta sani to idan ya zamanto kuma jahila ce bata san ba yadda za ta iya bambancewa tsakankanin jini na al'ada da kuma jinin da ya zo mata wannan na matsalar to sai ya zamanto ta yi aiki da ɗaukewa jinin nata in ya yi ta rikicewa wani kwana biyar wani lokacin kwana bakwai to sai ta dinga yin haƙuri bayan ya ɗauke kuma sai ta ci gaba da ibada amma dai babban abin da ya kamata mu sani a bayin Allah mata wannan abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora a kansu duk wata mace wanda take baliga dole ne za ta yi jini na al'ada kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gaya wa wato na na Aisha radiyallahu anha fala yadurruki inna ma huwa shay'un kataballahu ala katabahu Allahu ala banati adama wato kada ki damu abu ne wanda Allah ta'ala ya kaddara shi akan ƴaƴa mata na annabi Adam alayhi salatu wassalam dukkan mace da ya zamanto baliga ce kuma ba ta dauke da ciki ta ta jini na al'ada to wannan jini na al'ada saboda famar ki cika azumi 30 daidai ki yi kokari ki sha magani wannan za a binciki likitoci ne maganin da za ta sha in zai cutar baya halatta ta sha shi idan bai cutarwa wannan malamai sun tsaya kafa akan za ta shashi kuma in ya zama ta dalilin wannan bayan ta nemi shawara ga waɗanda suke ahadu zikiri a wannan bangaren sun ba ta shawarar cewa lalle baya cutarwa sai ta sha kuma wannan matsalar ta faru a irin wannan yanayi to za ta yi lissafi ne da yanda ta dace in kwana biyar take a da in ya karu kwana ɗaya za ta huce ne har kwana shidan saboda bayan ta nemi shawarar ma'abuta sani ne a wannan bangaren ta sha wannan magani Allah sa mun gane na'am wani mutum ne gwamnati ta turkiya a wani likita ne ta turkiya yana mata aiki tana bin shi sai ya buɗe likita shi ta turkiya to shi likita nan ta gwamnati biyan shi ake yi to in yanzu sai ya ta kwana kwana ya bai yi sai ya tura ta can likita shi ta kuɗi ya da ruda kuma sai an kai za ka gane shi sai ta biya ma kuɗin to yaya ne kuɗin su ta
kasa tambayar ɗan uwa mutum ne wanda dakta ne yana aikin likita to ya yashi abin da ya yasa sai shi ma ya je ya bude bangaren shi daban da ya bude bangaren shi daban irin yadda muke da aiki sai ya bude bangaren shi daban sai ya zama likitoci na gwamnati sun zama abin da suka zama sai mutum ya tafi aiki saboda an san gwamnati ne dan gwamnati ne ga yadda za a mai aiki ba wani kashe kuɗi zai yi ba da sauransu sai a yi ta mai kwane-kwane ka je ganin dakta sai ka yi saci guda a likitar gwamnati dakta ba shi da damar ka kuma ko wannan duk sati duk wata akwai albashin da ake yanka mashi ake bashi amma kuma akwai wata kilinik tashi da ya buɗe in ka je kada ka biyar za ka saka ka je ka mishi bayanin matsalarka kana mishi bayanin matsalarka a rannan za a maka maganinta in Allah ya kaddara. in aiki ne na sai an yi fashi daga cikin ɗan lokaci kankane a irin waɗannan likitoci ana samu amma a likitoci na gwamnati idan aka tafi wajen aiki neman aiki sai mutum ya share kwana uku sati guda kwana goma kwana ashirin kullum ana gobe jibi ana ta mai yawo da hankali amma wannan ta kuɗi idan aka je cikin ɗan lokaci kankane to likitoci amana ce wanda allah subhanahu wa ta'ala ya damƙa a hannunsu wanda duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka ba shi wani aiki aka damka shi a hannun shi wani aikin to ya sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai mai tambaya a kai kowa kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne daga cikin kuma kiyayi ne kuma kowa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya mai tambaya game da kiwon da ya bashi lokacin da aka ɗauki likita a matsayin likita ba zai yi tsinya ba sai ya tabbatar da cewa zai yi aiki dare da rana yadda aka shar'anta a wannan likita sai ya ɗauki wannan sannan kuma za a ɗauke shi a matsayin ma'aikaci ne na wannan likita to idan ya zamanto ga mai matsala ya zo shi yana buƙatar magani sai kake ta mai kwale-kwale to ka tabbatar da cewa wannan mutumin duk abin da ya faru da shi kana ɗaya daga cikin wanda za su yi shari'a da shi a gobe kiyama saboda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sannan kuma ma'aiki ya ce mana rashana falisa mina dukkan wanda ya mana algushu baya daga cikin mu a matsayinka na likita kwararre an ɗauke ka a matsayin aikin gwamnati a likita ta gwamnati ita ya kamata a ce ka ba da himma akan akan ceto wato rawukan al'umma waɗanda suka tafi yan uwanka musulmi suka je su neman lafiya a wannan guri ta hanyar ka yi musu aikin da ya dace baya hani akan kuma kai ka buɗe likitarka amma ka ne zama to likitarka ita ce likitar da zaka ba da himma a kanta amma likitar gwamnati ba ta dace ba ba za ka ba da himma a kanta ba duk wanda ya zama to ya haka yana da fai kaso mai tsoka duk abin da ya faru na rashin lafiya na marar lafiya amma mutuwa ko tagayyara ko canzuwa da sauransu zai ɗauki laifi a wajen Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala sai ya mai tambaya akan haka ne idan mutum zai yi da mai sune ta bangaren abin da ya shafi ya haƙura da aikin gwamnati bayan ya tara ya yasa ya yasa ya je ya buɗe nashi wannan falla alhamdu amma dai ya ci gaba da ɗaukan salar na bangaren gwamnati amma kuma baya mata aiki yadda ya dace talakawa suna ta kuka da shi in ka gan shi a guri to lalle dan wani mai gida ne a kawo wani mai gidan shi ne a kawo dan shi ko wani wanda shi ba zai iya mai zarra ne to za a gan shi ya zo shi da gauga na ayi a kula da shi amma dan kacahore dan ya ku bayi in aka kawo shi ba ruwan shi da shi wannan bai halitta ba aiki ne ake na al'umma na'am
tambaya ce malam aka ce ya ce in ya zo masallaci ya yi tarawih yana aya ya ta sai ya koma gida ya yi shafa da wajen ya ne ya yi
a mutumin da ya zo shi masallaci a wannan wata na ramadan domin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce man qama ma al-imami hatta yansarifa kutiba lahu kusiba lahu qiyamul layla duk mutumin da ya tsaya tare da limami ya yi kiyamun laili tare da lima har limami ya gama sallah za a rubuta mai ladan tamkar ya fana yana sallah to ya ce to idan limami ya yi wuturi shi idan ya tafi gida kuma yana so ya kiyamun laili ya kamata yi a idan ya tafi gida abin da zai yi shi ne zai yi ta nafin filikinsa ne wuturi ne ba zai maimaita ba kamar yadda hadisin sunan ya tabbatar da cewa ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce la wutirani fi lailati ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya kuma wanda ya rawaito hadisin ya faɗe shi ne lokacin da ya kai ziyara masallacin waɗansu bayan an sha ruwa a cikin watan ramadana ya yi sallar magariba da su bayan an yi magariba ya zauna ya isha'i da su bayan an yi isha'i ya yi tarawihi tare da su har ya yi wuturi a can to bayan ya gama kuma limami ne na unguwarsu da ya zo shi sai ya musu wato tarawihi bayan ya gama sai ya gabatar da ɗaya daga cikinsu ya ce ya yi musu wuce saboda shi ya yi wuturi a baya ko ma'aiki alayhi salatu wasalam ya ce ba a yi wuturi biyu a dare ɗaya wannan shi ne ra'ayin waɗansu daga cikin malamai waɗansu daga cikin malamai ba suna ganin cewa kamar yadda ma'aiki alayhi salatu wasalam ya ce ija abu akhira salatu kun billahi witira ku sanya ƙarshen sallar ku na dare ya zama to wuturi ne idan mutum ya tafi gida bayan ya yi sallah tare da limami to ibada ba kala ɗaya bace ba ibadar sallah bace kadai aka shar'anta wa bawan Allah musulmi da dare akwai karatun alqur'ani akwai azkaru ba sai yayi sallah ba shikenan sai ya dauki alqur'ani ya ta karantawa a ya karanta izutukan da ya ga dama da ya samu dama izu biyar izu shida ya samu ya karanta falla alhamdu idan bai haddace alqur'ani ba ya dan haddace wani kaso kuma ya ga mai kadan ya dauki azkaru subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar da sauransu yayi tai to amma da wancan ra'ayi na mutum zai yi nafila ne ya wuturi ne ba zai sake ba ya fi karfi sama da wannan ra'ayi a na sai mai ta karshe ko na na na tambayar mu ta gaba shi mutum ne aka tambaye shi sallar isha'i sai ya iske masallaci ana sallar da rami ya ne kamata ya sallar shi
mutum ne ya zo shi masallaci har an gama isha'i shi kuma bai ba an fara tarawi shi zai yi sallar isha'i ne ya jogara sallar isha'i dinsa a bayan mai tarawi a bayan limami wanda yake nafila ko kuma a ba zai jogara ba wannan malamai sun yi sabani a kai malaman hadisi suna ganin cewa zai shiga da kai zai yi sallar isha'i a bayan limamin wanda yake tarawih saboda ma'aikin alayhi salatu wassalam wato ya fada a wa inna ma li kulli imrin ma nawa kowa daga ciki tsakankanin shi limami da mamu kowa zai samu ladan abin da ya niyya ne babu laifi mai farilla ya bi mai nafila sallah kamar yadda Mu'az dan Jabal hadisin Jabir bin Abdullah wanda yana cikin Bukhari da Muslim wato Mu'az dan Jabal ya kasance yana sallar isha'i tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam sannan kuma ya tafi wajen jama'ar sa yayi musu sallar isha'i wanda kuma shi a haƙƙin sa nafila ce su kuma farilla ce wannan da shi suka kafa hujja amma malikiya da waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa mai nafila ba zai zama to limamin mai farilla ba saboda ba zai yi ba a ce babba yaro ya koye shi mai nafila wannan shi yasa kan shi ita kuma farilla dole ce akan bawa to amma dai ala kulli hali wannan sabani ne wanda yake na malamai a wanda yafi karfi shine mai nafila zai zama to limamin farilla idan hali ya kama babu laifi na'am
tambayar mata ƙarshe malam cewa haka in ana wa'azi kuna tafsiri ko ba a tar da murya ko yadda Allah ran yake daga murya ba a yin sautin yana tashi
to a yi haƙuri insha Allah a karatu na gaba za a gyara insha Allah ta'ala a karatu na gaba za a gyara subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am eh